الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب جامع النفل في الغزو باب يزونا بيان النفل a cikin yaki in an raba musu riban yaki kuma liman na iya ƙara musu kyauta wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka ay ziyadatan lak durusun da suka wuce mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke shirye sojojin yaki in za su tafi yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da halifansa baki daya wace nasiha suke yi masojojin su ba za a kashe mace ba ba za a kashe yaro ba ba za a kashe to duk abinda wannan shine addinin musulunci ba adalci bane dan musulmi yayi sata sai ka shafa ma addinin musulunci bakin fenti a'a adalci shine sai ka duba nassoshin shari'a mai su fada game da sata din zaka ga nassoshin shari'a musulunci sun hana sati sun hana sata din kuma sun sun fadi ga abinda za a yi mishi ma a yanke hannun shi to ba za ka kama abinda musulmi yayi ka dora ma musulunci ba wannan shi laifinsa ne shi shi ya shafa ba shi bai shafi musulunci ba abinda ake so shine ka shiga cikin musulunci a cikin nassoshinsa ka nemi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda Allah madaukin sarki ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu ina mana wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu abinda manzon Allah ya kawo ku ne ku riko da shi to yaya za mu yi mu yi riko da abinda manzon Allah ya kawo yaya za mu yi musan abinda manzon Allah matakai ne yaya za mu yi Allah da ya ce wa ma'ata kuma rasulu fa huzuhu ku yi riƙe filo amurin ne ko kuwa filo amurin ne ko wal amur huna ya ƙtadi ma za ya ƙtadi luju to yaya za mu yi musan abinda manzo Allah ya kawo ya kawo mana yaya za mu yi yaya za mu yi musani sai a yi mai karatu ka ce sai an karanta siran shi sai an karanta siran manzon Allah tukun a san yayaye ya za a yi a san siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an karanta ne sai an zancen makaranta zancen ilimi zancen duk ba wani abu ne ba za a iya sani mai manzon Allah ya taho da shi ba sai an karanta siran shi kowa ne ne kowa shi ka karanta sirarsa ina za ka samu sirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ka karanta mai hadisan shi hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ka karanta su to in ya zamana ba za mu iya sanin abinda manzon Allah ya taho da shi ba balle mu yi riko da shi kamar yadda Allah ya umurce mu ashe karanta sirar manzon ma la yajib ma la ma la yatimmu alwajibu illa bihi wa huwa wajibu هذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا بدراسة أحاديثه أليس كذلك؟ وعلى ذلك المدارس التي نرتادها لنتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة علينا أو على كيف إن شئنا نذهب إن شئنا لا نذهب واجب واجب علينا لأنه ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب هناك أمران اثنان ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به هو ماذا ما لا يتم الوجوب إلا به ba maganganu ne na azanci ba fa sai ai karatu ba karatu aka yi ba azanci ba ya wadatar ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب ما معنى ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب الآن نحن جالسون هل واجب علينا نقوم نصلي المغرب هل يجب على صلاة المغرب واجبة علينا الآن لماذا لأن وقتها لما يأتي بعد هل يجب علينا أن نجيب الوقت الوقت إيه، هل يجب علينا أن نجيب الوقت لنصلي المغرب معناه ها- مجيء الوقت هو الوجوب لذلك قالوا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يقول سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن لازم ذلك دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرف ماذا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عدم معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوقعنا فيما نحن فيه جميعا فلنسمع manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko mana da wannan al'amari mai alkhairi yana ganawa da sama yana ganawa da kasa yana ganawa da mala'ika jibrilu yana aika masarakuna takardu ku shiga musulunci yana yaki yana komai da komai amma duk da shi bai hana shi ya kiyaye hakkin matarsa ba wanda ke gara da mala'ika jibrilu yana fama ya yada wannan addinin ga rumawa ga farisawa duk ana son risala ta kai musu ga larabawa ka- kawai wanda zai zai fitsari a masallaci ga sunan ga sunan ya muhammad akhruju alaina ya muhammad akhruju alaina wa inna madhuna zaid wa wa zammuna shayd duk abin da suke faɗa kenan manzon Allah na cikin waɗannan baki ɗaya bai hana shi ya kiyaye haƙƙin matarsa ba yace saboda ana son a kiyaye unusataha yaki aka taho ana zuwa duk wani wanda ka sani yana cikin wannan yaki bayan manzon Allah sai Abubakar sai Umar duk suna cikin sojojin wannan yaki sarkar na na Aisha ya fa sarka ta fadi shera kuma yayi me Allah yana jarraba musulmai ne dan Allah wace ce ta isa banda mahaifiyar mutum dan sarkanki ya fadi ke ke ke guda nawa ce balle sarkanki ga jama'a manya-manyan duniya a lokacin duk duniya ba sama da wannan a to ina ruwanmu da sarkanki to amma ita da ruwan da ruwanta da sarkanta ko to sai aka kula aka ce to a tsaya sai an gano mata sarkanta ba za a tafi ba bataliya mm, supreme commander da sojoji ba wanda zai daga nan da nan sai an gano mana na aisha sarkan wuya ta sarkan wuya a ka- gol ne ka sanya gol ne sarkan wuya sarkan wuya ya juzo an ya kuna zahaban au au aisha sai aka ci abincika ashe Allah ne ya jarrabe musulmai rakumi ya kwanta a kai sai da gari ya waye rakumi ya tashi sai aka game Allah zai iya manzo Allah wahayi sarkan yana waje kaza sarkan tana waje kaza amma Allah bai yi ba sai lokacin sallah ya kai aka je aka takura ma ubanta mahaifinta gashi nan yarka ta zo ta tsare mutane ga lokacin sallah kaza kaza kaza kaza kaza ya kai kuma inda muke yanzu ba kusa da ruwa bane ba ruwa ya zamu yi ya zamu yi mai sallah Allah da ya jarrabi musulmi shi ya san yadda za a yi ayi sallah shi ya saukar da me ayatul tayammum shi aka saukar da ayatul tayammum to shi sa wanda yake fama da sama yana fama da duniya duka bai ha- bai hana ya kula da hakkokin mutane ba matarsa yarsa ashabansa ko wane ne yana ba shi haƙƙi kai wane ne zaka ce kai al'amuran su yi maka yawa wani al'amuran su kai maka yawa me yake sa ka hana rashin iya rashin fahimtar abinda manzon Allah ya taho mana da shi shi yasa ba za mu iya aiwatar da shi ba a cikin gidajenmu ashe karanta sirar manzon Allah wajibi ne ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa ina za mu karanta sirar manzon Allah cikin hadisan manzon Allah ashe ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa ashe zuwa majalisan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ba sai in mun ga dama ba wajibi ne a cikin addinin mu ba sai mun ga dama ba fama la yatimul wajibu bihi illa bihi fa huwa wajibun khilafa ma la yatimul wujubu illa bihi fa laysa biwajibin alaysa kadhalik fahimna hadhihi almawadi' to sai muka ce shari'ar musulunci ana sanin ta ne a cikin mabadi'iha a cikin nassosinta ba da ni ko kai ko wane ne wane ne ba to turawan kansu waɗanda suke so su yi barna da musulmi ya yi barna sai su shafa ma addinin musulunci waɗanda ke da tunanai a cikinsu sai su bisti a'a sai mun bi nassoshin addinin mu gani me nassi ya faɗa game da wannan aiki da musulmi ya yi in nassi ya ba da izini shi mu zargi musulunci in nassi ya hana shi mu zargi wannan mutum bai shafi addinin musulunci ba to adalci kenan ba za ka taɓa yi samu yadda kake so ba shi adalci mun manta da kisan menene ibn ubairik abdullahi ibn ubairik inna anzalna ilayka alkitaba litahkuma bainan nasi bima araka Allah litahkuma bainal mu'minin bainan nas لأن المسألة بين المؤمنين ويهود sai aka so a yi ‘yar cikin gida nan da na sai Allah ya sa inna an zanna ilaikar kitaba littahakuma bainan nas ma ba na fita kuma bayan nas musulmi kadai annas jami'an sai ayi musu adalci bima araka Allah wala takun lil kha'inina khasima wastaghfirullah inna Allah kana ghafurur rahim wala tujadil an alladhina yaqtaduna ila akhir al-aya ayoyi guda bakwai ko guda takwas ana gyara saboda a tabbatar da adalci ko tsakanin kai da kafiri ne ka tabbatar da adalci a lokacin da manzo Allah ce kar ku yayyanke musu abin nan ɗinsu kar ku kashe matansu ba kafirai bane ba kafirai ne amma shari'a musulunci ta ce kar a yi in kai to ba yi adalci ba kenan in ba yi adalci ba ba za ka ci nasara ba haka cikin rayuwar mu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to ina ga waɗanda da rigima ta tashi a ji a koda dukiyar wannan a ji a koda kanti wannan a ji a koda shago wannan shari'a ta ba da izini a yi wannan shari'a ba ta ba da izini an fahimta باب جامع النفل في الغزو in an fahimci wayannan matsaloli to za a samu zama lafiya fa ba za a taba zama lafiya ba ana rayuwa babu adalci a ciki dole sai an yi adalci ina mana sai an yi adalci dan adam duk mutane da za mu karanta su ya ake raba riban yaki wani aka dauki aka bashi aka ba manzon Allah ana zuwa ana sauka mai sauka gyara manzon Allah wuri sai aka harbo abubukan mai uwa da wabi sai zai kashe shi mutane na murna a wannan dan aljanna ne hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ya saci wani abu cikin riban yaki tana nan tana kunan shi cikin wutan jahannama to ya za a yi sai a raba komai daidai ake rabawa amma ana rayuwa kasa da arziki fiye da duk inda ka sani a duniya amma sai wa'ansu kaila ya ce mai Allah ya ce kaila ya kuna dunatan bainan agniya imin kaila ya kuna dunatan bainan agniya imin ku to ya ina mana kaila ya kuna dunatan a fito da dukiya ana kasuwanci ana sana'a ana yayi kowa na samun hakkin shi to shine zai sa a samu zaman lafiya amma akwai waɗanda su suke mallaka dukiyar suke morar dukiyar waɗansu sai dai su yi ta kallon suna haɗiyar yawo ba za a taɓa samun zama lafiya ba za mu zo mu ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kana neman ga kasa da dukiya da arziki kana neman inda za ka zauna mutane na ta gine-gine gidajen kamar bullo da su ake kamar tsiro ne aka shuka ya bullo da kai ko bulo ɗaya baka mallaka kuma baka da yadda za ka yi ka mallaki siminti ba gida kuma gana kallo kana ji kana gani to ya za ka yi ga motoci ko kasashen turai babu irinsu an aiko su nan babu su a can ko keke kai tayan keke ba ka da yadda za ka yi kasai kuma ba hali ba kasai yadda za ka yi ba ya za ka yi da wannan rayuwar kana son ka yi aure ga mata mata na son su yi aure maza na son su yi aure ba ka da kudin da za ka sai a tamfa ko kuwa ɗaya kuma ba ka da yadda za a yi ka samu ya zuciya ka take to shi ya sa duk wanda ke son kashe zo ya ja ka ya tafi duk wanda an ce hayya sai ne sai je a yi dama kowa na da nukura a cikin zuciyarsa sai a je a yi barna kakan baki da duk jarrabawa ce daga Allah amma an yi adalci aka yi raba daidai kowa ya samu haƙƙinsa dole za a zauna lafiya Allah da yake ba da zama lafiyar fa zama lafiyan babu akwai abubuwan da Allah ya Allah da ya halice mu baki daya akwai abubuwan da ya bamu kyauta bamu da hannu a ciki iska nawa ka biya ka samu iska da ruwan sama nawa ka biya ka samu sha'awa da Allah ya saka jikinka saboda ka sadu da matanka ita ma Allah ya saka sha'awa dan adam yayi yado nawa ka biya ba abin da Allah ne ga dama ya bayar to akwai kuma abubuwan da Allah ya bayar sai ka yi kokari sai ka tashi ka yi noma to ka samu abinci sai ka tashi ka yi kaza to ka samu kaza to abubuwan da aka baka zabi a ciki hannunka na ciki shine zaka iya yi ko zaka ke yi amma abubuwan da baka da hannunka a ciki Allah ya kawo baka da zabi a ciki shawartar ka Allah yayi da zaka zama da namiji shawartar ta Allah yayi don ta zama ya mace ba za ka san sirrin da yasa Allah ya saka zama da namiji ba sai an je lahira ana bayyana maka sai ka gashe kai kadai ma Allah ke so sai ki ga ashe son ki Allah yake ya mai da ke ya mace shawartar ka aka yi aka cewa da zai zama ubanka ko wacce za ta zama uwarka haka ka samu kanka shawartar ka aka yi aka ce ka zama dan Najeriya haka samu kanka sai ranar lahira ranar da Allah zai bayyana maka komai ranar za ka ga hikima cikin komai sai ka san duk abin da Allah ya yi daidai ya yi to abubuwan da Allah ya yi ya baka zabi faman sha a falimin faman sha a faliyakfur za ka ce ba za ka yi musulunci ba wannan ya ce zai yi wannan ya ce ba zai yi imani ba wannan ya ce zai yi munafukai su ce za su yi amma ba shi cikin zukatansu duk an ba da zabi ne abinda Allah bai baka zabi ba ka isa randa zaka mutu ka isa kace ba zaka mutu ba randa ciwo ya same ka zaka ce a'a ni lafiya ta kalau wannan da zai yi baka da abinda za ka yi akan wannan sai abinda Allah ya baka zabi a ciki sa'an nan bayan an gama rayuwar kakaf Allah bada wakil sarki ce sun matura duna ila alimin gaibi sun matura ja'una ina ma na tura duna za a mai da kuka ashe ba mu da kanmu za mu je mai da mu za mu yi alado ne to kana sauka wajen duk wani abin da ka sani tsarin duniya an gama baka mallakan ko hula ko allura sai Allah ce limanil mulkul yau ba an baka sarauta kaza kana mallakan kaza kana mallakan kaza yau Allah ya janye duk baki daya kowa tsirara zai tashi kamar yadda uwarsa ta haife shi na ra'ayi ta ce ya manzo Allah maza da mata manzo Allah ce eh maza da mata na ra'ayi ta ce mata sun ji kunya yace ke waye ya san me yake kusa da shi ma balle san tsirara ne ka san bishiya ke kusa da kai ku mutum hankali ya tashi kowa ya kaina jiran me zai faru yau balle ka san waye tsirara ko me tsirara Allah ya kwace ya karbi mulkin shi baki daya to sada sai ce limanil mulku yawma lillahi alwahid alqahhar shi yasa mun ce muku ko mage ya sata nama sai ya gudu in aka bashi sai zauna ya mai aka bata sai ta zauna ta ne annatsi sai mai annatsi haka kai ma duk wannan rayuwa da suke da ɗebe dukiya wallahi ba sa jin daɗi shaidan ne ke sa suna yi suna yi ba sa jin daɗi a tara dukiyar baki ɗaya a kasa bacci sai an sha magani sai a yi allura kwanciyar hankali har abada ba ka da shi saboda fitiran da Allah halice ka a kai shi ne daidai ka yi daidai wa ma min mauludin illa wa yuladu alal fitra wannan fitiran ita ce ka yi daidai in ka yi daidai za ka ji daɗi a ranka in ka yi ba daidai ba za ka ji ba daɗi a ranka ka je kwanta sai ga zo maka kasa bacci har gari ya waye to waye ce maka suna jin daɗi kai ne da baka da shi kake gani wanda ke da kuɗi yana jin daɗi wallahi ka fi shi jin daɗi ka kwanta ka yi baccin ka lafiya lafiya ala haddathani yahya an malikin an nafi'in abinda muka fita a cikin wannan bincike duka shine lalle sai mun karanta sir tarihin manzon Allah ina za mu samu sai cikin hadisin manzon Allah ina za mu samu cikin hadisi sai an karanta hadisin manzon Allah to akan haka zuwa makarantar hadisi ba fa ganin daman ka bane fa juz'i ne cikin addininka ba sai ka ga dama ba ka je a'a dole ne ka je saboda ya shafi addininka an fahimta an nafi'in ana abdullahi bin umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'atha sariya wanzu Allah ya aika sariya sojojin da za a aike su su fita a cikin dare min isra'i subhanallazi asra bi 'abdihi laylan tafiyar dare manzo Allah sai ya aika su shi yana gida fiha abdullahi bin umara qibala najd cikinsu akwai abdullahi dan umar aka aika su zuwa najid fa ganimu ibilan kasirata sai suka suka ci riba suka ribatu rakuma masu dimbin yawa fa kana sahamuhum suhumanuhum 12 ba'ira sai zama duk kowane soja a cikin wannan sojojin rabon shi rakuma guda goma sha biyu au ahada ashara ba'iran ko rakumai goma sha ɗaya ɗaya aka ba kowa wa nufiru ba'iran ba'iran aka kara musu kyautar rakumi rakumi rakuma wannan kara mishi ga rabonka goma sha biyu ga rabonka sai da aka gama sai ga wa'in sa ce to a kara muku ɗaya ɗaya shine nafilatan wa min al-layli fatahajjad biha nafilatan laka asa ake ba sa karbuka mukamin mahmuda wannan da aka kara musu ɗaya ɗaya din kari ne kyauta limamin musulmai ba su ai kun ga yadda ake rabon arzikin ko eh da da aka ba su goma sha biyu wani sauran sai ka kora ka kai gida wallahi sai zama maka sababin shiga wutan jahannama sai aka kara mu kowa ɗaya ɗaya saboda mai adalci قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو ya ce mutane sun kasance in aka je yaki izak ta samu gana imahum in suka raba riban yakin su ya ɗilunar ba'ira bi ashiri shiya sai a ce rakumi ɗaya ya daidai da akuya goma akuya awakai goma sun yi daidai da rakumi ɗaya saboda kar a yi zalunci in aka raba rakuman suka gama sauran awakai ya za a yi za a ce to ku kun samu rakuma wayannan sauran awakai to rakumi daya yayi daidai da awakai goma kai ga akuya goma kai ga akuya goma ga guda goma ai daidai ke sai an yi adalci ake zama lafiya ko kai a cikin gidanka sai ka yi adalci kake zama lafiya adalci kuma ya kamata ka san menene adalci yaya ake adalci ba ka ba mutane abubuwa daidai ba shine ka yi adalci ba wanda ya cancanci uku ka ba shi biyu saboda wanda ya cancanci biyu ba ka yi mashi adalci ba eh matanka biyu wannan ya'yanta bakwai wannan ya'yanta uku sai aka zo rabon arziki sai ka ba su masu ya'ya uku ka yi adalci ai ba ka yi adalci ba abincinsu ba da za su ci ɗaya ne ai ba ka yi adalci ba ‘ya'yanka guda nawa ne wa'in suna ma biyayya wa'in sun fandare suna wahal da kai sai ka daidaita su sai ka daidaita su ya halatta ka ba ka zabe wa'ansu ayyanka ka ba su kyauta ko bai halatta ba eh ya matsalan ta zo da rauni eh hadisin da manzo Allah ya fada fa alal istihbab ne fa amma kuma karshen hadisin ai ya kawo illiya ma ma'anar illiya an nuna illar da ta sa aka ce ka daidaita tsakaninsu noce illa aka fada ana tuhibbu ba ka son duk su zama daidai wajen yi maka mai biyayya eh a aka ce ba ka son duk su zama daidai wajen ma biyayya wannan kalmar tana nuna cewa in ba su zama daidai wajen yi ma biyayya ba wanda ya faddare ba shi gida wanda yake gida yana hidiman komai da kuma wannan ya je shashancinsa shi kenan sai ka daidaita su قال يحيى سمعت مالكا يقول yace naji imam malik yana fada cewa fil ajiri fil ghazwi wanda aka haya shi aje wajen yaki innahu in kana shahidal qitala in ya halarci yakin da shi aka yi wa kana ma'an nasi indal qitali wa kana hurran idan mu ne aka dauke shi ko dago aka je da shi yaki kuma da shi aka yi yaki falahu sahmuhu za a bashi rabon shi wa in lam yaf'al zalika fala sahama lahu in haka bai kasance ba ba ba da bane bawa ne ko ko da yaje bai shiga cikin yakin bai ra gefe ne ba za a raba da shi ba qala yahya samitu malikan yaqulu wa ara an la yuqsama illa liman shahida al-qitala min al-ahrar imam malik yace ina ganin ba za a raba riban yaki ba sai ba za a baiwa ba sai wanda ya halarci yakin cikin ƴaƴa ba bayi ba fatawar imam malik kenan fa babu ma la yajibu fihi al-khumsu babin da yazo abinda baya khumsi baya wajaba a ciki shine zamu ga abinda Imam Malik ke faɗa insha Allah ai an san khumsi ko wa alamu anna ma ghanimtu min shay'in fa anna lillahi khumsahu قال يحيى سمعت مالكا يقول في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين إمام مالك يتي كسب مسلمين أكوى يقرشا كسبوا كافرين فزعموا أنهم تجار وأن البحر وأن البحر نفذه يا يا إناوكي ميكاوكنا suka ce a mu kasuwanci muke yi ba yaki muke yi ba jirgin ruwa ne muka shiga guguwa iska ta kada aka jefo mu nan to ya za a yi ya za a gaskata su wala ya'rifu almuslimuna tasdiqa zalika musulmai ba za su san cewa wannan magana gaskiya ce ko ba gaskiya ba illa anna marakibahum takassarat sai suka ga a duk abubuwan hawan su jirgin ruwan su ya kakkarye alama ne cewa ba da san jefo su abin yayi ko kun fate ku ruwa da ya jefo su aw atishu ko sun ji kishin ruwa fa nazaru bi ghairi idnil muslimina sai suka sauka ba tare da izinin musulmai ba ara anna zalika lil imami imam malik yace ina ganin wannan ba wanda zai tasarrufi akan su sai lima sai shugaba yara fihim ra'ayahu yaga abin da ya kamata a yi da su wala ara liman akhadhahum fiya khumsan yace ba na ganin wanda ya kama su akwai khumsi a ciki imam ra'ayin imam malik kenan an fahimta babu ma ya juzu lil muslimina akluhu qabla al khumsi babin da yazo na abin da ya halatta ma musulmai su ci bayan an yaki kafin a raba riga a cire khumsi din a raba riban yakin akwai abin da ya halatta su ci inda duk abin da abin da ke cewa gululu shine abin da ka dauka kafin a raba riban yaki to kafin a raba riban yakin musulmai suna cikin tsananin yunwa ya halatta su ci قال يحيى سمعت مالكا يقول يتي ناجي امام مالك امام دار الهجره رحمه الله يرى فدر cewa لا ارى باسا ان ياكل المسلمون اذا دخلوا ارض العدو من طعامهم امام مالك yace ba na ganin akwai laifi musulmai sun shiga kasar kafirai su ci abincin su ma wajadu min zalika kullihi qabla an yaqa fil maqasid abinda suka samu riban da suka samu kafin a raba riban yaki suna jin yunwa ko ba raba riban yaki ba sai a bar su su tagayyara da yunwa a a za su cire a gurgudu abin da za su ci to mu ji tsantsanin abin da imam malik yake faɗa qala malik imam malik yace wa ana ara al ibla wal baqara wal ghanama bi manzilati at ta'am yace ina ganin rakuman su da shanunsa shanunsu da tumakansu matsayin abinci suke ya akulu minhu al muslimuna idza dakhalu ard al adwi musulmai za su kama su yanka su ci in suka shiga kasan kafirai kama ya akuluna min at-ta'ami kaman yadda aka ba su izini su ci abinci qala malikun imamu malik yace walau anna zalika la yukalu hatta yahdura an-nasu al-maqasima wa yuksaba bainahum adarra zalika bil juyush yace da a ce abincin ba za a ba su izini su ci ba sai an kawo wajen shugaba a rarraba yace ai da yunwa ta kashe su da sun sha wahala qala malikun فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه yace babu laifi cikin wa'annan abubuwa da aka ci ba da barna ba wala ara an yadda khira ahadun min zalika shay'an yarji'u bihi ila ahlihi kun ga tsantsi ne amma fa an baka izini ka ci ba za ka yi guzuri ka kai gida ba fa saboda kana fagen fama akwai yunwa an yaki ba raba riban yaki ba yunwa ta kama zaka ci amma kada ka yi buziri zaka kai gida wannan kuma ya fita ya saba ba sharai mun gani oi muna ganin tsaitsai ne ma'ana soja kenan yana cikin yaki aka ce in yunwa ta je ci amma kada ya ɗauka ya kai gida shi an raba in ka raba rabonka ba gida ba ka kai ko ina قال يحيى وسئل مالك ya ce an tambayi imamu malik anin rajuli mutumin da ya yusibu ta'ama fi ardil aduwi soja mana wanda suka je yaki ce samu abinci a kasan kafirai faya kulu minhu wa ya tazawwadu fa yafdulu minhu shay'un a yasluhu lahu an yabisahu fa ya'kulu fi alihi yace aka je ana yaki da aka samu abinci sai aka ci sai ka ɗebi wani ka ajiye don ka ci a hanya ko ciki ya ce ya halatta ya kai gida ya ba iyalansa أو يبيعه قبل أن يقدم أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه ko ya biya ya sayar da abincin kafin ya kai gida ya yi amfani da kuɗin hala malikun imamu malik ya ce in ba a huwa huwa fil ghazwi in ya sayar da abin ne a lokacin da ake yaki abincin fa inni ara an ya ji ala sama na hufi ga ra'ibin musulmi na ya ce ina ganin kuɗin da ya samu shi a sa cikin ribar musulmai wa in balaga bihi baladahu fala ara basan an yakulahu wa yantafi bihi amma in ya kai gida ya ce babu laifi ya ci ya amfani da shi iza kana yasiran tafiha in abu ne kaɗan ne da bai takara ya karya ba ba zai ja hankalin mutane ba zai iya ci amma abu ne mai girma imam malik ya ce a babu ma yuraddu qabla an yaqa alqism mimma asaba aladu babin da yaso wannan babin sai an karanta kisan sai a fahimci me suke nufi da babi abinda ake nufi shine musulmi ne kana da bawa ko rakumi sai rakumin ya gudu ko bawan ya gudu sai kafirai suka kama shi sai zan mallakansu da aka zo aka yaki sai aka ribato wannan abin to yaya za a yi shari'a ta ce sai a maidan maka kayanka ba za a hada cikin kayan rabo ba tunda an san naka ne ya gudu ko kafirai suka kama aka kwato su to sai a maidan maka abinka ba shi cikin rabo an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك annahu balagahu anna abdan li abdullah bin umar abak yace wani bawa na abdullah dan umar shine ya gudu wa anna farasan lahu ar wani doki kuma na abdullah dan umar ya gudu fa asabahuma al mushrikuna ya musulmai suka kama su ya zama mallakar su thumma ganimahuma al muslimuna to da aka zo aka yaki wayannan kafiran sai cikin ribar yaki da musulmai suka samu akwai wannan bawa na abdullahi dan umar akwai wannan doki na abdullahi dan umar farudda ala abdullahi bin umar sai aka ce kai abdullahi dan umar dama wa'annan naka ne dauki abinka wa zalika qabla an tusibahuma al maqasid kafin araba riban yaki to amma in ba a san naka bane har aka gaba aka raba riban yaki to ya za a yi imamu malik zai fadi zai zai fada daga baya قال يحيى وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من اموال المسلمين yace imam malik ya ce dangane da abin da kafirai suke samu kamawa na dukiyar musulmai innahu in udrika qabla an taqa fiha al maqasim wa huwa radd ala ahlihi in an gano cewa wannan na abdullahi dan umar ne ko na wani ne sai a bashi abin shi wa amma ma waqa'at fihi al maqasim fala yurad ala ahadin amma sai da aka raba riban yaki wane ya mallaki wannan da yake naka ne to ba za a kwace a baka ba ya zama mallakan wani kuma an fahimta da aka zo riban aka je yaki aka samu riba wata mata kyakkyawan manzo Allah aka raba ma wani bayan zama mallakan shi aka zo aka ce a manzo Allah wacce aka ba wani ai kowa zai ji ba dadi wacce ta tafi kowa larabawa kyau ai kai yafi ka bata ka cancanta kai kafi cancanta da ka dauke ta sai aka yaya aka yi mai aka yi musaya aka yi tun da ya zama mallakar shi ba za a nuna mashi karfi ba kuma shugaban kasa ke nan fa duk sa'an da ya zama mallakar mutum to ba za a nuna mashi karfi ba shaida yaddansa eh kaji ba musaya ɗaya ba ta yi kayan da za a baka biyu za a baka mata biyu a karbi wannan guda ɗaya banda manzo Allah waye zai yi wannan qala wasu ila malikun yace an tambayi imam malik an rajulin dangane da mutumin da hazal mushrikuna gulamahu musulmai suka kama yaron shi thumma ganimahu almuslimuna bawansa kenan da aka zo aka yaki shi yana yana cikin abinda musulmai suka suka samu riban yaki to mi ya za a yi ƙala malikun sahibuhu aula bihi bi ghairi thamani yace wanda ke mallakar sada shi za a mai da shi ba sai ya biya ba wala qimatin wala gurmi ba sai ai mai kima ba ba sai an bi shi ba shi ba sai aka ba shi abin shi kamar yadda aka kisa Abdullahi dan Umar ma lam tusibhu al maqasim shar'i matukan ba a raba riban yaki ya zama mallakan wani da riban yaki ba fa in waqa'at bihi al maqasim in an raba riban yaki ya shiga cikin rabon wani fa fa inni imamu malik ce ni ara an ya kunar gulamu risayidihi bi samani in sha'a wannan yaro sha ce to kai naka ne gashi kuma ya zama rabon wane ka biya kuɗi ka ɗauka in kana so kuma ba ka so sai ka yi hakuri ya riga ya zama mallakan wani manzo Allah zai bada mace biyu ya karbi mace ɗaya in ya ce a ba in ai waye kuma ya isa mana waɗannan duk suna nunawa shari'a ake bi fa a zauna lafiya in ba shari'a aka bi ba wallahi ba radda za a taba zama lafiya dabarunmu da menene dinmu duk wallahi tallahi ba zai nuna muna hanyar zama lafiya ba mun ce ido yana gani duk kaifin ganin ido karfin ido in ya shiga cikin duhu yana gani da kai da makaho duk ɗaya kuke kuka shiga cikin duhu idan ba zai gani ba sai aime sai an kawo shi haske sai ya gani to haka kwakwalwa ɗin da turawa da kowa da kowa suka ba ta cikakken kwakwalwa ta gano abin da ta gano shi ne daidai aka ce kwakwalwa ba ta iya gano abu daidai sai da shari'a shari'i kwakwalwa ba za ta iya gano abu daidai ba sai da shari'a ba ga su da kwakwale ba shugaban kasar wani kaza suka ce sun yadda da auren jinsi ba ko dabbobi za su yadda da wannan duk karfin kwakwalwa da gane wanta da meye da menene sai da shari'a take aiki in ba ka sai ta gano kuskure sai ta gano shirme kamar yadda idanka komin karfin ganin idanka in ya shiga cikin duhu da kai da makaho duk ɗaya kuke sai an kawo haske tukun ido ya gani haka kwakwalwa ɗin sai an kawo mata haske tukun ta samu sanin cewa wannan shine daidai wannan ba shine shi ba daidai bane ba da kansu ka ce laukuna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير قال مالك في أم ولد لرجل من المسلمين إمام مالك يتي دنغني دا أم ولد نولي مسلمي ليكي ملكا هذا المشركون مشركي سكا كاما أتكين ياكي ثم غرمها المسلمون سألنا musulmai suka yi cikin yaki wannan haza hal musulmin musulmai sun kwace ko sun dauka ko sun karbi ko menene dai da aka zo aka yaki yana cikin riban da aka kamo a wajen musulmai fa qusimat fil maqasim sai aka raba yaki riban yaki din thumma rafaha sayyiduha ba'da al qasm sai mai mallakar ta yasa ai wannan baiwa ta ce amma bayan an raba ta zama rabon wani innaha la tustaraqu imam malik ce ba za a mai da ita baiwa ba riban yaki ai baiwa bayi ne ko amma wannan ba za a mai da ita baiwa ba don ummu walad ne na musulmi wa ara an yaftadiha al imam li sayyidaha imam malik ce sai shugaba ya fanshe ta ya ce da kudi a jihunsa ko baitul mali ya biya ya karbo ta ya ce kai ga kayanka fa in lam yaf'al in shugaba bai yi haka ba fa'ala sayyidiha an yaftadiha wa la yada'aha to wanda yake mallakar ta a cikin musulunci din farko din sai ya bada kudi ya karbe ta kada ya kyale ta taje ta zama baiwa a wurin kafirai wala aral ladhi sarat lahu an yastariqaha imam malik yace ba na ganin wanda aka raba aka bashi din nan zai mai da ita baiwa tunda an raba masa cikin riban yaki wala yastahillu farjaha ma'ana bai halatta ya sadu da ita ba wa inna ma hiya bi manzilatil hurra yace ai ya ce kuskure ne ya kawo yin hakan ne li'anna sayyidaha yukallafu an yaftadiha eh saboda wanda ke mallakar ta da kafin kafirai su kwace a kwaco din sai a ce tilas ka biya fansa ka dawo da ita idza jarahat idza jarahat ai jarahat ahad in ta jima wani ciwo ai shine zai je biya diya aiki aiki sashi fa hadha bi manzilati zalika فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ba daidai ba ne ya kyale ummu waladinsa a je a mai da ita ba ina ma na ummu walad bai wasa ce sai sadu da ita sai ta haifar masa ɗa ta zama ne ta zama ummu walad ba za a sayar da ita ba baiwa bace ba wa yustahalu farja bai halatta ba qala yahya wasu ila malikun an rajul yakhruju ila ard al-adwi fil mufadat aka ce an tambayi imamu malik musulmi ne ya fita ya je kasar kafirai fil mufadati ya je a biya fidiya a yi zamiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da su kuka zane ko bani kai ruka da ba yahudi yazo ya kashe mun ce wa muhammada wata mata ce musulma ta je kasuwan yahudawa suna sai da gwal dama tintin yahuda ba sa rayuwa sai da gwal ce sa da'iman suna son kudi ne sun fi kowa son kudi tana zaune sai wani ba yahudi saboda yahudanci da kafirci da arnanci sai zo ya kama kifarta rigarta hijabinta tana zaune ba ya zube ba sai kama sai kulla da sama bata sani ba in ta tashi sai mai sai ta yi tsirara tana tashi sai ta gaka ta yi tsirara sai ta ce wa muhammada tana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani musulmi ya ga abin da yayi sai ya zo ya kashe shi sai wani bai hude ya ga shi ma ya zo ya kashe shi to kaga musulmi ya kashe bai hude bai hude ya kashe musulmi suna daga nan zuwa masallacin manzo Allah ba ba shi da nisa fataramatul anba'u ila uzni rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai labari ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce to bari mu tashi mu je unguwan yahudawa a tattauna yaya za a biya diyan wannan da ya kashe da wannan da aka kashe da manzo Allah ya je unguwan yahudawa yana zaune shi da Abubakar suna jiran ya za a yi sai yahudawa suka ce mun samu dama da ba za mu taba samu ba kuma wa zai hausa mai sako babban dutse ya gama da shi yi mala'ika jibril ne zai ce mishi ga abin da suke shirawa sai manzo Allah ya tashi kaman zai zagaya ya fitsari sai kama hanya sai je gida masallaci sai na bakari jira ya jira bai gani ba shi shi ma ya tashi dama ba shi suke bukata ba sai kama hanya shi ma ya tashi to shine gazwatu bani kainuka a kenan ko bani quraiza ɗayan gazuwa to shi ne aka sai manzo Allah ce wallahi la yusakinuna fi madinatina hazihi abadan sanadiyan yaki ke an fahimta an je ai aje a tattauna yaya zamu yi mu biya diyan wannan mu ma a biya mu wannan to shi ne wannan ya je ne za a tattauna a biya diya aw fi at-tijara ko ko ya je kasuwanci ne don musulmi baya shiga cikin garin kafirci da sai dai ya je yaki ko kasuwanci ko ya je a yi mufadaci tsakanin kafirai da musulmai fayyakari alhuru a ul'am auyu haba da lahu daidai sai sai bawa ko ɗa ko aka ba shi kyauta ya je cikin kafirai sai sai bawa ko ɗa ko ko aka ba shi kyauta wannan bawa ko ɗa ɗin da yaddansu ko ba da yaddansu ba shi ne ya sai su ya mallake su ko an ba shi kyauta faƙala to me ke hukunci sai imam malika ce amma alhurru amma ɗaɗin nan fa inna mashtarahu bihi daynun alayhi abinda ka saye shi da shi bashi ne akan shi dan biya ya kwaci kansa tunda ba bawa bane wala yustaraku ba za a mai da shi bawa ba wa in ka rauhiba lahu in kuma kyauta aka baka shi wa huwa hurrun dani wa laysa alayhi shay'un illa ya ba wata in kyauta aka baka ba shi ya biya ya fanshi kansa ba dani ba wani abin da zai baka illa an ya kuna rajulu a ta fihi shay'an mukafa'atan sai dai a lokacin da aka baka kyautan ka biya tukuici ka bada tukuici ko ka bada wani abu to shine abin da zai biya ka ya fanshi kansa wa huwa daynun 'ala al-hurri bi manzilati mashturiya bihi wa amma al-'abd bawa da aka saye shi kuma fa fa inna sayyidahu al-awwal mukhayyarun fihi in sha'a an ya'khudhahu ويرفع إلى الذي تراه ثمنه فذلك له باوة wannan uban wanda ke mallakar shi farko din nan zabi ya saura gare shi in yana so ya biya ya karba in bai sa kuma to kenan wa in ahabba an yuslimahu aslamahu in ya ga dama ya bashi ya bashi abin shi in bai ga dama ba tunda sai yayi bawa ne sai ka biya shi ka dauki bawanka wa in kana wahiba lahu fa sayyiduhu al-awwal ahqqu bihi in bashi aka yi kyauta to wanda ke mallakar shi da din nan shi yafi cancanta da shi sai a bashi abin shi wala shay'a alaihi ba sai ya biya kuɗi ba illa an yakuna rajulu a'ta fihi shay'an mukafa'atan sai dai lokacin da aka baka kyauta din ka bada tukuici ko ka bada wani abu to wannan shine za a biya ka fa yakunu ma a'ta fihi gurman ala sayyidihi in ahabba an yaftajiyahu ana fahimta imamu malik ko ko dai ana ji ko ana fahimta ana fahimta cewa ya zai alkawari in je gida da daddare ko minti goma sha biyar ya bi fatawa malik ya karanta ya yi nodi sassaka abubuwan da ya gani ya rurrubuta ya ajiye saboda matsaloli ne masu matukar wahala sai wajen irin su imamu malik waɗanda suke da ilimi suke da natsuwa a cikin ilimi amma ba babu ko ilimi in babu natsuwa fa wannan abubuwa ba za su yi ba da'iman tunanin su ya za su yi su warware matsalolin da ke cikin addinin musulunci alaysa kazalik lokaci ya ci da ko eh to a yau mun fahimci cewa wa ma atakum rasulu fa khuduhu ba zai yi ba sai an karanta sirar manzon Allah sirar manzon Allah ba zai yi ba sai an karanta hadisi to halartar majalisar hadisi ba sai kaga dama ba wajibi ne ma la yatimmu alwajibu illa bihi wa ma la yatimmu alwujubu illa bihi a ka canza ra'ayin ba azanci ake ba karatu ne اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم